saboda shi zuciyar shi haka take saboda kyan zuciyar shi sai yana ganin to shi ma alhaji gambo kyan zuciyarsa ne yake ganin a wannan alkhairin a tare da mu to amma da yake dai bayi a watan wakilan Allah ne subhanahu wa ta'ala a cikin halittarsa to muna fatan kyakkyawan zaton su Allah ya tabbatar da shi ɗan uwa mu gaskiyar magana ba komai tare da mu sai mu nemi afuwanku mu ba ku haƙuri a nauyin da yake kanmu na watan ƙoƙarin rike hannun 'yan uwanmu Allah ya sani ku kun yi dukkan wajibinku wanda ya bar abubuwan da yake gabansa ya zo wannan waje domin murna da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama domin saurara ba wani abu wanda zai yi wanda ya wuce wannan shi an gayyace shi ne ya zo ya saurara to saura da wanda kuma aka ɗaura aka ce shi kuma ya faɗa shin zai faɗi abin da ya wajaba gare shi ya faɗi ko ko a'a zai faɗi abin da kunnuwa ke son ji saboda ya burge to gaskiya idan muka taru a nan don mu burge juna don a ce kai wane yana da karatu ko ko a wane yana da caji ko wane to gaskiya ba mu gane girman nauyin da ke wuyanmu na addinin musulunci ba wajibinmu shine mu natsu idan Allah subhanahu wataala ya taimake mu muka dace daga taron maulidin nan kowannen mu ya kara kusantan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to an ci nasara a abin da ya tarar amma idan muka taro ya zama muna fatan hakan ne wata za mu kara kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma idan ba mu sami wannan ba to gaskiya babban hasara ne a ce mutum ya zo ya raya dare ya zauna ya fasa wasu abubuwa da ke gabansa amma kuma ba domin ƙara kusantan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba mun shiga wani zamani yan uwa da wasu abubuwa da yawa masu karkatar da mutum daga hanyar Allah sun yi yawa cikin al'umma kuma babu dabara ga mai tasowa musamman waɗanda in na kalle su zanga mafi yawa su ne a gabana matasa face tsananta tsananta watan kaskantar da kai da miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala Allah ya cece su daga wannan watan bala'in da ya kullo kai ta ko'ina a cikin zamani domin idan mutum bai dace ba ya saka kafa a wani layi na zamewa to zamewa kenan mare tsayawa Allah ya kare mu in ba a hankali ba har zuwa inda ba a so ranar gobe kiyama wajibin mu ne mu nemi bayan Allah na gari waɗanda za su shiryatar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu rike su su kuma waɗannan bayan Allah na gari shehin mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ba mu sifofinsu a shahararren malami al'imamu shuraishi ya faɗi sifofin a cikin baituka da yawa amma shehu a al'adarsa da ya saba ya faɗi sifofin a cikin baiti ɗaya ya faɗi sifofin cikin baiti ɗaya watan al'imamu shuraishi yana cewa wani shekhi ayatun إذا لم تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يسري إذا لم تكن ويكن علم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحر وإن كان إلا أنه غير جامع لوصفيهما جمعا على أكمل الأمر فأقرب أحوال العليل إلى الردى إذا لم يكن منه الطبيب على خبره wata ya ce shehi yana da alamoma wanda zaka ce wajibi ne yan uwa wajibi ne Allah subhanahu wataala ya ce wata bi sabila man anaba ilayya malamai idan ya zo daga wajen Allah ya fadil wujuba ne wata yana nufin wajabtawa ne saboda dole ne ka nemi wanda zai shiryar da kai zuwa ga Allah ba sunna bane ba mustahabbi bane farilla kila za mu iya gane haka a cikin hadisin nan na Bukhari da Muslim na mutumin da ya kashe mutane 99 sai ya ji yana so ya tuba idan muka kula a irin karatun da wasu ke koyarwa wannan wanda ya je yana son ya tuba da kawai ya zauna a gida ya ce astaghfirullah shikenan a ganin su ya tuba amma ba haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Bukhari da Muslim wata muttafaqun alaihi ya faɗa ba a'a mutumin tashi yayi ya je ya nemi wani malami kula ya nemi malami ba annabi ba ya nemi wani malami don ya shiryar da shi yadda zai yi ya tuba sai malamin ya ce a kai ba yadda za a yi ka tuba sai ya karasa da shi sai ya kara zuwa ya nemi wani malamin ya gaya mashi to kaji kaji abin da na aikata zai yi tuba sai ce ya kwarai zai yi ka tuba amma ba Allah ba zai yafe maka tuba ka ji ba malami ne yake faɗin wai Allah ba zai yafe ba sai an je waje kaza malami ba annabi ba ba manzo ba mu kula malamin ma kuma na al'umman wani annabi ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka san kuma walil lawa izzul abdi izzu maliki suna ga bayan da za a yi malamin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin wani al'umma ya zama ya kai matsayin malamin al'umman annabi Muhammadu ba zai yi ba ko balle ma ga hadisi ko da bai inganta ba amma wa illam yakun kasaha an kala tajjara bihi matalun wal urbu ma zayyaru al masal ko ulama ummati ka anbiya bani isra'ila kuma haka yake ulama ummati sayyidina muhammadin ka anbiya bani isra'ila sai je nemi wani malamin sai ce mashi eh zai yi ka tuba amma Allah subhanahu ta'ala ba zai karbi tubanka ba sai ka je gari kaza akwai wasu mutane suna nan suna bautan Allah sai ka je ka zauna tare da su kai istighfari kai ma kai ta tuba tare da su kai ta ibada afwan tare da su sai Allah ya karbi tubanka ya tashi ya kama hanya sai je garin sai ya mutu a hanya mala'ikun rahama suka zo suka ce ai tun da yayi niyya zai je shikenan dan aljanna ne mala'ikun azaba suka zo suka ce to ai tun da bai ce ba garin da malam ya ce ba ma Allah ya ce ko annabi ya ce ba ko kula tun da bai ce ba garin da malam ya ce ya je to dan wuta ne mu kula mu kula kuma ba ana gaya mana wannan hadisan da ayoyin dan kawai mu ji dadin su bane a dan mu itibari a bala ta dabbaruna alqur'ana ko am ala qulubin akfaluha ko ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ko saboda haka mala'ikun azaba su ma suka zo suka ce ai je garin da malam ya ce ya je ba ka ji mala'iku na jayayya akan maganan malam Allah su ta ya aiko wani mala'ika ya ce je ka ka ce musu a duba da wani gari ya fi kusa garin da malam ya ce ya tafi ko ko garin da malam ya ce mashi ya je to amma da yake Allah ya san cewa mutumin ya fi kusa da garin da ya baro kuma garin in ya fi kusa da garin da ya baro dan wuta ne yace sai a kirga duk garin da ya fi kusa da shi ya fi kusa da garin da zai je shi kenan sai a kai shi aljanna in ya fi kusa da garin da ya baro sai a bar shi ya zama dan wuta to Allah yana son ya zama dan aljanna ko mutumin saboda mene saboda ya je wajen malam malam ya shiryar da shi duk wanda ya je wajen malam malam ya shiryar da shi kuma Allah ba ya son ya zama dan wuta ba ina tawili ba ne muna karanta hadisi ne haka hadisin ya faɗa a bukhari da muslim sai allah subhanahu ta'ala ya ce to garin ke da za a je dan matso allah yi wa malam alfarma ke kuma garin da aka baro dan matsa sai aka ce to a duba a ga da wani gari ya fi kusa sai a kai shi garin sai a kai shi wajen waɗannan ahalin wannan din sai ya fi kusa da garin da malam ya ce ya je malam watan shehu ya ce ya je za ka ce to shi kenan dan aljanna ne to daga cikin darasi a cikin wannan hadisin ka kaddara wannan mutumin ya bi karatun wasu wanda suke karatu su kaɗai ba malamai ya ce ai in mutum ya yi niyyar tuba shi kenan ya ce astaghfirullah a ɗaki ba sai ya je wajen wani malami ya haɗa shi da Allah ba kawai ya zauna ya ce astaghfirullah ya tuba me zai faru da wannan mutumin wuta ko wani ya ce wuta to ni ma haka na ce wuta da dan wuta ne bal da ba ma wai bai je ba da ya jinkirta zuwan ya bari sai gobe da dan wuta ne ko so da haka darasin da yake nuna mana a wannan dole ne mutum ya gaggawa ya je ya sadu da wanda zai sada shi da Allah subhanahu wa ta'ala dole ne kai gaggawa ba watan idan har muna gaggawa cikin lamurran duniyanmu kowannen mu gwani ne cikin lamarin duniyansa akwai wanda da an idar da asuban fari yana gona ko baya dawowa sai dare ko wani yana kasuwa don neman abin da zai ci wanda Allah ya ce mashi wannan ni maka zamana ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin arifai suka ce abin da ke cikin nan Allah da ya halicci bayi sai ya daura masa abubuwa biyu ɗaya ya san duk yadda suka yi wahala in suka so su samar da abin da ba shi Allah ya samar ba za su iya ba sai Allah ya ce to na rike muku wannan ɗaya kuma shine wajibin su shine ibada ɗaya kuma sai Allah ya dauke musu shine arzikin su to wahalallu daga cikin bayi sai su sai su rike wanda Allah ya rike ya rike musu sai su ce a wannan wanda Allah ya rike musu shi su suke son su dauka wanda Allah kuma ya ce su yi shine za su bari su da sai su yi ta wahala sai ka gan su amilatun nasiba Allah ya kare mu ta sulanaran hamiya su da ka yan uwa kada mu je ba mu da lokaci mu je mu nemi wanda za su shiryar da mu cikin lamarin Allah yanzu abin da muka zo muka samu a nan dan uwanmu yana shawwaka mu yana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ana mandiri wanda yake na san cewa an ce ba ya cikin tsarin maulidin amma da tsarin da muke kai yana gine ne akan tsarin jagoranci ingantacce na shehi da ba wanda zai hau sai da umarnin ba shehin tun farko ko sai shehu ya ce a hau sai a hau in ya ce a sauka sai a sauka sai tafiya mai zama ba wanda za a so samu zuciya an cewa na sauko ko ko ba za a wahalar da wani ma ya taso ya faɗa ko ya har wani ya ji damuwa a zuciyar shi saboda an ce ba ina fatan muna fahimta suna kayan uwa wajibi ne a ji a nemi wanda zai sada ka da Allah subhanahu wataala to yaya yake shin kowa da ya sa babban riga ya yi rawani ya fara sa hotunan shehu a ƙofar gida shi kenan ya zama shehu yana yawo da tasbaha a hannu ko a wuya shi kenan ya zama shehu sai ka mika masa hannu ya tsara ka da Allah a ba haka bane ba haka bane shehu yana da alamoma haka kuma zai yi mutum ya zama aima bawan Allah ne salihi mutumin kirki yana da dukkan abubuwan da ake ba kuma ba shehu bane har yanzu menene alamomin shehu in ji shuraishi shi ne ce to shehi alamominsa ga sunan in kuma bai da su to ka tabbatar kawai mutum ne yana tafiya cikin duhu shi kan shi bai da fitilla a tare da shi balle ya san ina yake tafiya so da sai ka ga ya tahabbabu habba ashwa ya ce dole ya zama yana da ilimi na zahiri in ji shi menene ilimin zahiri ya zama watan ya san ƙwar'ani gwargwado ya san hadisi gwargwado ya san farillai ya san sunnoni ya san mustahabbai ya san mu'amalola ya san in abu kaza ya faru ya za a gyara to dole ya san wannan sannan kuma ba wanda zai ce maka ai shi kawai ya saka ba ya shura zahiri shi dan hakika ne kawai a'a ba wani abu sunan shi dan hakika wanda ya shura zahiri babu wannan yanzu kuɗi kuɗi idan ka sami kuɗi amma barayi ɗaya da zanen kuɗi barayi ɗaya kuma ba komai kuɗi ne wannan sami mutum ya ce maka shi ga shabarayi ɗaya akwai shi watan ya rike wani shi addinin musulunci addini ne wanda ya zo da waɗannan abubuwan guda biyu la ilaha illallah shine haƙiƙa muhammadu rasulullahi shine shari'a ba zai yi ka rike ɗaya ka bar ɗaya addinin ka yiwu ba ba zai yiwu ba ka ce ka yadda la ilaha illallah ba ka yadda muhammadu rasulullahi ba akwai addini wannan kawai arne ne ko ba haka ba to amma ma zai ruka rike shi Muhammadu Rasulullahi baka san sirrin da ke cikin la ilaha illallah ba ka tsira domin shi wata wata wata wata hikima da Allah in dai ka yi Muhammadu Rasulullahi to ka yi da la ilaha illallah ina fatan mun gane wannan to ba zan tsawaita a cikin wannan ba a takaice dole ya zo mutum ya san zahiri wannan shi ake ce ma zahiri sannan bayan ya san zahiri kuma ya san batini batini shine kudran Allah subhanahu wata'ala zahiri shine hikiman Allah ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ake cewa Imam Zarruq ya ba da misalin zahiri da batini a cikin hadisin nan na Bukhari na mutumin nan da ya zo neman bashi wajen wani sai ya ce to kawo shaida ya ce Allah kaji arifi an ce a kawo shaida saboda Allah ya ce in za a yi mu'amala a sa shaida ya ce Allah ba ko ni shaida ne bayan Allah ba ka fadi layi shahida ya ce to kawo mai tsaya maka idan baka biya ba shi ya biya ya ce Allah akwai wani kafili ne bayan Allah sauran shi kuma wacce sai yadda sai ya bashi ta wanda cikakken majrubi ne to amma da lokacin biyan bashi yayi garin su to da ruwa tsakanin garin babban rafi sai kuma jirgin ruwa ne yake ratsawa lokacin biyan bashi yayi aka zo wannan mai kuɗi kuma lokacin biya yayi wanda yake ake bi bashi ya zo da kuɗi bakin rafi bakin teku ya nemi jirgin ruwa ba jirgin ruwa ya jira ya jira ya jira ba jirgin ruwa kuma ga shi ne alkawarin da zai aiko kuɗi kawai shi kenan sai ya nemi kara sai ya tsaga sai ya zuba kudin a ciki sai ya daure kirare itatuwa sai ya daure sai ya wurga a ruwa Allah ka kai mashi ko ya ce Allah ka kai shi kenan ana nan ana nan kuma jirgin ruwa sai ta zo sai ya kara daukan irin wannan kudin da yawansu sai ya shiga jirgin ruwa sai ya zo wajen mutumin an riga wata malam kaza kaza wallahi kaji kaji ranar da muka yi alkawari na zo baki ruwa amma ban sami jirgi ba kudin ka ne na kawo maka yanzu shine yanzu na kawo maka bai ga mashi a aiko da kirare ba sai ya ce a a ya ce ai wanda ka aiko ya zo na je bakin ruwa kullum ina jiran jirgi ya zo jirgi ya zo ba sako wata rana na gaji da jira zan koma gida na gaji sai na ga wasu kirare a bakin ruwa ruwa ya je su na ce bari ni ba je in sha dumi tun da ba kuɗi ya ce na zo gida na bude zai ga kuɗi cik yadda ka aiko su ba abin da ya taɓa ya ce to abin farkon da ya yi shine hakika abin na biyu kuma shine shari'a suraka yan uwa ko ko abin na farko shine batini na biyu shine zahiri amma yadda za mu fi ganewa in kana alola manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka wanke hannu datti zai fita daga hannunka ko fa idza ta wabba fa idza ka sala yadayhi kharajat al khataya min yadayhi ko fa idza ta madmaza kharajat al khataya min fihi ko wa idza stanshaqa kharajat al khataya min anfihi hatta takhruja min khayashimihi haka har zuwa karshe in ka wanke hannu sai dattin duk abin da kai da hannunka sai ya zuba ko to amma so da yawa zaka sami mutane ga nan ana alolan ana sallar amma dai bai hana laifin ba ba iya ba lum'a ba komai an iya niyan alola an iya an san yadda ake alola an san yadda in sallar kabli ya kama za a yi an san in ba ya kama za a yi amma kuma zuciyar ba ta yi sallan ba ko wata rana wani bawan Allah Abul Abbas al-Marsi Allah ya kara masa yarda almajirin shi ya je aikin haji sai yake ce ma almajirin barakallahu barakallahu barka da zuwa ya hajji sai ya ce ka hajji bana ya dadi ai da muka je zo ka da mutane bana yan kasuwa kala kala sannan a hanya da shuke shuke da barakallah gonaki ya ce la ilaha illallah ya ce ina tambayan ka anil aini kai kana ba da amsa da kawo ya ce Allah ya wuce Allah me kake nufi me kake labari na ka tambaye ni a aikin hajji shine nake baka labari yau a bana arfa zo ka ga mutane tinkes ba makawa masaka tsinke ya ce shi ne labarin ya ce a'a ya ce to bari mu ji abin dalla dalla ya ce da ka tashi zuwa aikin haji ka je wani wuri inda kai wanka da tsaya aka ce nan ne mikati ya ce ya ce ka yi wanka ya ce eh ya ce to da kai wanka ka fita daga cikin bashariyar ka ka tashi akan kanka ka zama kai ba kai bane ka wanke dukkan bashariyar ka ka koma rabbani hakkani ya ce ana zafi ban gane abin da kake nufi ya ce to baka yi wanka ba kai dai kawai ka yi wankan da ka saba yi a gidanka ai wannan wanka ne na zuwa wajen Allah sai da abin da ake nufi da wannan ka fita daga cikin kanka ka zama na Allah gaba daya ya ce to bayan ka yi wanka ka sa likabani ya ce na sa libasul ihrami ya ce to ka mutu ne da ka sa likabani ai likabani ne an mutu ne ake sa shi ma'ana ka mutu ka kashe bashariyar ka ka kashe nafsin ka domin shi tafiya wajen Allah yan uwa yadda ka ga ɗaɗin nan za mu dawo nan da insha Allah ba zan manta ba yadda ka ga ɗa in an haife shi za a yi ta shayar da shi har ya kai lokacin da za a ce an yaye shi to yadda jiki ke bukatan shayarwa har a yaye shi aka ruhi wanda kuma shine hakikanka ka san dai mafi yawan mun san ruhi to aka ruhi ke bukatan shayarwa to amma mafi yawa iyaye sun fi shagara da shayar da cikin su kyale shayar da ruhin to kuma kyale shayar da ruhin shi yake sa sai mu zo mu taso mu zama abin da muka zama wannan ya can wannan ya can ka gan mu kawai amilatun nasi badin nan ya tamatta huna wa ya kuluna kamata a kulul an'amu ba abin da ya dame mu sai cikin mu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mana ta isa abdul dirhami ta isa abdul dinari ta isa abdul khamisati bawan ciki ya tabi in an bashi ya yadda in an bashi kuɗi ya yadda in ba a bashi ba bai yadda ba dan uwana misali dan uwana mai kaza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka masa da alkhairi laifi na ne da laifin wanda suka kamata ba su rike hannun yi sun sada shi da Allah ya zo yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗi kila ana bashi sadaka da aka karba aka ce ya haƙuri za a yabi manzon Allah da yaban Shehu Ibrahim radiyallahu anhu sai ya tattare nashi nashi ya bar wajen da diwanin shehu ba na ɗauka lokacin ne za ka kare tankwashe kafa kai kuma ka saurara shehu zai yi manzan Allah to karka zama abdul hamisati in udiya radiya wa illam yuda sakhita in an bashi ya yadda in ba a bashi ba ya fushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan tababbe ne to amma dukkan mu mun fi damuwa in kaga yadda iyaye suke damuwa inda dan su zai ji ciwo a jiki za su damu kai shi asibiti in ma kana da kuɗi har kasar waje sai a kai shi dan ai sojiri a gyara wannan ciwon da ciki ya ji ciki fata wanda fatan nan ba shi ne kai ba amma ciwukan da ruhi ke ji ba kowa ke mai da hankali lum'ar ruhi ba kowa ke mai da hankali ya ga ya kai dan asibitin ruhi an magance wannan cutar na ruhi ba ko lum'ar ruhi ganin kai jijji da kai jin cewa shuhur bil fadli ala alkhairi riya yi don a ce ya iya ƙoƙarin burge wasu yi ba don Allah ba ƙarya hassada Allah ya ba wani abu ni'ima da ni'ima ka kana bakin ciki wannan su ne cututtuka kuma cikin su akwai wanda kansa ne Allah ya ba mutum abu kana bakin ciki wannan kansa ne kansa ruhi ne amma ba kansan ciki ba daji ne a cikin ciwo kan ma babba ne to amma mutum nawa ne suka damu da su yi maganin wannan cutar yadda kake ɗaukan ɗan ka rage rage ka kai shi asibiti ka kai shi wajen mai magani ka kai shi kaza kana ta tsoron abin da zai dami jikinsa jikin da ba shi ne shi ba ko ga nan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana akan yan wuta kullama nasita da jikinsu ya zagwanye ya nuna ya zagwanye sai Allah ce sai mu canza masu wani fatan ba shi ba babban na sai mu canza masu sai Allah ya canza masu wani jikin ba wannan don me ne ko ba jikin ne su ba ruhin ne hakikaninsu to amma ka damu da ka raini wannan ruhin shi ma ya zama ya tashi ya zama tsarkakakke ingantacce bai tashi da ƙafa ɗaya ko ido ɗaya ko kunni ɗaya ko hannu ɗaya ba kamar yadda kake tattalin jikin nan ba ka san abin da zai dame shi haka ba ka san alluran da za ta soki wannan ruhin yadda ba ka san alluran da zai soki jikin ruhin nan ba zai yi a rene ta ba sai an fitar da ita an yaye ta an yaye ta daga abu biyar domin ruhin tana da shakku ya kala biyar sukan ce na farko shine aifatmun nafsi min sha'awatil insaniya watan a yaye nafsu daga shahawace-shahawace albahimiyya rai ta ji tana tana sha'awar abin da Allah bai halatta mata ba tana sha'awar matan banzayar iyazu billahi tana sha'awar kudin wani tana sha'awar a ce yau ga ga ga tana sha'awar birge wasu tana sha'awar to duk waɗannan sha'awar sha'awar ka ji rai yana sha'awar wani abu ba Allah ba to sai an yaye marai an raba ta da wannan sha'awar ina fatan mun gane wannan ta zama ba abin da take sha'awa sai Allah mu yanzu da yawan mu in dan mutum yayi mutumin kirki yana jin yana jin tsoron Allah ku kula ko ko mai kudi yana ta hidima yana kaza inda zai kudin zai kare sai a riga dama ba dan Allah yake yi ba ko ko Allah ya maganin shi ne saboda a wajen mu samun kudi shine alaman yardan Allah rasawa kuma alaman hushin Allah ne to bari mu ji mu wajen mu kenan bari mu ji a wake wajen manzon Allah Randa sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina dan Allah mu nasu mu fahimci wannan magana Randa ya zo Madina sai za a gina masallacinsa sai kowa kowa yana aiki ana ta aiki sahabbai kowa na daukan bulo daidai sai wani daga cikin sahabbai shi ba daidai yake dauka ba sai na daukan bibbiyu kowa na daukan ɗaya shi sai na daukan bibbiyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi tukuici ba ai ba da da abin da wani yake yi bari mu mashi kyauta kun san me mashi kyauta kun sani wai sai ce mashi 'yan tawaye za su kashe ka shi ne kyautar 'yan tawaye za su kashe ka sai ji daɗi kuma kula ba wai ha ammari taqtuluhu al-fi'atul baghiya yad'uhum ila al-jannati wa yad'unahu ila an-nar wai mutukuici ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi na yana aiki shine 'yan tawaye za su shahadantar da shi wannan ya isa ka gane wai yaya duniyar take wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ita yake tukuici da ita yake ba masoyansa wai kace mutum ya fi aiki ne sai ana ce mashi kuma wai ba dalla da wani yan tawaye za su kashe shi yana kiran su zuwa ga aljanna suna kiran shi zuwa wuta mu kula saboda haka ashe cikin nan ba komai bane wajen Allah subhanahu wataala da haka dole ne mu ‘yantar da shi mu yaye shi yayewa kuma muke cewa ko mu hausanmu na zariya yayewa muke cewa alfiƙwa ban san hausan ko da ka tura ƙauyen zariya ne a shi na ɗauka ƙauyen kano ne a a yayewa kuke cewa ko sai an yaye wani daga dukkan sha'awa wani mata daɗi sai Allah ko baka ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana hubiba ilayya min dunyakum sai ce salatu ko ko a wani afwan hubiba ilayya min dunyakum wa nisa'u wa bi sai ce mene wajilat qurratu aini fi salati ko ko ko kaji an ce kana idza hammahu shay'un hazara ko hazaba wajen fasaha ila salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam jin daɗin shi shine ya ji yana munajati da Allah wai ga wani kuma wai shi wai shegi ne amma shi daga cikin gwanintan sa shine yace ya dauke ma mutane sallah a wannan ka wannan shakiyi ne ba shehi ba wallahi shakiyi ne yana shiga tsakanin bayi ne da ubangijinsu babu yadda za a yi Allah ya ƙara ma shawa Abdulkadir Jilani yarda an ce wata rana yana sallah ko sai ya ji wani murya yana bawa na Abdulkadir ya ce labbai ka yaron ya dauka walidi ne daga wajen Allah sai ya ce ka je na dauke maka sallah sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ce aka gane ya ce to wa ya ce maka sallan wahala ne balle ya dauke ai wahala ne yake dauke ba mutum ai da ji na san shedan ne ya ce kaga ko mutu waliyai sun fi saba'in wanda ya batar in ji shaidan a wannan makamin ya ce amma kai saboda fikihu shi ne idan lamai kun ilmun ladaihi bi zahiri saboda fikihu bai yuyu an batar da kai ba ka gano sura kai kuwa duk mutumin da zai sa ka abin da Allah ya hana ko ya hana ka abin da Allah yake so a yi to ba Allah yake kokarin haɗa ka da shi ba a yana kokarin raba ka da Allah ne ba yadda za a yi ba yadda za a yi mutumin Allah ya raba ka da ganawa da Allah abinda wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajhu ila qurratu ayni fi sura kan uwa bayan yayi rai wata nafsu daga ashahawatin insaniya in ta yayu a nan to sai kuma aklu aklu ma wani suna ne na nafsu din kawai ana da faɗi ne shine kwakwalwa shi ma sai an yaye shi sai an yaye shi daga alkhayalatul wahmiya menene alkhayalatul wahmiya shine kwakwalwa kawai ta dinga wani tunane-tunane mari amfani wanda ba zai amfane ta ba ka rika tunano abubuwan da Allah baya so kwakwalwanka ta rika tuna abin da Allah baya so to sai ka yi kokari bayan fa ka harara lokacinka don wannan babu shakka ka riga ka harara lokacinka daga wani Allah ba za ka bar wani Allah ya shiga cikin lokacin kai ko ya ɗaukan maka lokacin ka ba. To kwakwalwanka ma kar ka bari wani abu ba na Allah ba ya rika shigowa cikin ta. Kullum ya zama Allah ne a cikin tunaninka. To in ba a yaya kwakwalwa daga wannan ba. To ba a sami abin da ake nema na tahrirul ruhi ba. Sannan ita kanta ruhin sai an zo an yaye ta daga albukhuratul hissiya menene albukhuratul hissiya watan wannan makami ne mai girma makami ne mai girma shine a hana rai ganin cewa ni ne kowa na yayi min ko wannan fa makami ne daga cikin makamatul imani ko ka daina jin cewa wane ne ya yi mun ko da ba dun wane ba da ban samu ba ko da ba dun wane ba da na samu ka hau makanin kullun yusiba na illa ma kataba Allahu lana ba abin da zai faru sai abin da Allah ya so to haka dai za a yayyaye ka gaba daya daga dukkan abin da zai zama shamaki tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala yanda jiki yake bukatan wannan yayan wanda in ba a yi mashi ba sai mutum ya tashi ka ɗauka mai sikla ne ko ga nan al'imamul busiri yana faɗin wannan su kan tifli haka ake yayan yaro in ka watsar da shi baka kula da shi ba sai ya tashi da girma gemai gemai yana tsotsan yatsu ko ko yana aikin yan yara yana aikin jarirai shi ne shabba ala hubbin rabban amma in ka yaye shi sai ya yayu daga waɗannan abubuwa da kake ganin ka ni ya zan yi iya barin kaza ya kai ka fara ko ba haka ba ai wani lokaci ne aka yi ka fara kafin ka fara ya kake ka zama kai ba ka iya barin kallon kwallo ka zama addicted dole sai ka je kallon kwallo ko ba ka iya barin wani yazu billahi ko shan wani abu da Allah ya haramta ko makamantar ai da ran da ka fara kan ka fara ya kai ka zauna ka rayu so haka zai yi kamar azima ce nufan Allah ne in ka nufi Allah ka sa ranka a a yau ni daga yanzu na tuba zuwa ga Allah taubatar nasuha to Allah zai karbi tubarka kuma zai ja ka zuwa gare shi zai taimake ka to shehu mu radiyallahu anhu shehu Ibrahim sai ba mu sifofin wannan shaifin gaba ɗaya a cikin baiti ɗaya sai ce wa kun murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan da kaji ana cewa ka mallaka mashi nafsaka ai ba haka na haka ce ka mallaka mashi kanka ba sai da ya cika waɗannan sharuɗin menene murabbiyan khabiran nasiha ka nemi mai tarbiyya wanda zai rike hannunka ya kusantar da kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sada ka da Allah subhanahu wa ta'ala amma ya yake wannan mai rike hannun watan wanda zai raini zuciyanka kamar yadda aka raini cikinka ya ce ga kamannin shi nan khabiran wanda ya san cututtukar nafsu ya san kuma maganin kowane cuta dan ka je ka sami likitan jiki wanda ya san magunguna amma bai san nau'in cututtuka ba sai ka je kana ciwon kai ya baka maganin ulcer ko ba haka ba ko ya je ya baka maganin da ake shafawa ya ce ka sha cuta daga cututtukan ruhi tana da maganinta ƙarya yana da abin da ke maganin shi hassada yana da abin da ke maganin shi daga nau'o'in zikirin Allah zikiri ne da duka maganin ba ba zikirin kowanne yana da dos ko kowanne yana da dos yana da yanda baka ji can inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ba sallah tana hana alfasha da almunkari ma'ana sallah ita maganin alfasha'u da almunkaru ne amma kuma wanda zikirullahi akbar ko malamai sun yi fassara hudu akan wanda zikirullahi akbar duka daidai ne saboda haka kowane laifi kowane nau'i daga cikin nau'o'in cutar ruhi yana da irin maganin da yake magance wannan cutar kai ba za ka iya sani ba zai ka je kana ta jan abin da ba shine maganin wannan cutar ba a matsayin magani sai ka rasa samun magani a cikin shi ko mutum yana ta laifi kaza amma yana nau'in istighfari ko yana nau'in zikiri iri kaza kuma wannan nau'in zikirin baya wanke irin wancan cutar suna ka sai ya zama ya fadawa cikin wancan cutar ba zai bari ba sai ya sami irin zikirin da ke maganin wancan cutar sannan ya magance shi to wannan kuma sai ka sami khabir wanda ya san nau'i sai ma ka ganka kana ganin ka kai ga kana lafiya kake ba ka da cuta amma masana suna ganin ka cuta ya kusa kashe ka kai kana da awan lafiya na wani mawaki yana cutan ku ta kai a nemo likafa wata likafa ne yace amma kuna da awar lafiya kai kana jin kanka lafiya amma cuta ya kusa kwantar da kai ya kusa kai mutum lahira menene cutar waɗannan suna jin kansu so ai su na Allah ne alhali lokacin da suke jin kansu na Allah ne lokacin suke cike da cutar da wasu malamai suke cewa har gara mai saban Allah a bayyane wato suna ga masallaci suna ta kira'a ana sallah ko yawan azumi ko yawan kullum ana rike da tasbih ana salati ana ainihin yau yanzu hankali ba su gara mai har gara mai bacci baya komai da wannan Abdullahi Sakandare Allah ya kara masa yarda yake cewa saban Allah da ya haifar da kaskantar da kai da cin ni mai sabo ne Allah ka yafe min Allah in ba dan rahaman ka ba ba yadda zan yi to gara shi da biyayyen da ya haifar da jin kai kana jin to ai mu kuma yanzu mu ne a lahira ma mu ne kan gaba ko irin yanzu abin da dawo mu za a ga yanzu fadin da ake kenan har karkacin ma wasu su Allah ba zai yafe musu ba ko kuma aljanna ko ne a lahira ko ne kan gaba gaba to Allah ba ya san wannan kullun gargadin da ni ba komai ba ne Allah in ba dan rahaman ka ba in ba dan gafaran ka ba ba ni da yadda zan yi in ba dan gafaran Allah abin da Allah yake so kenan sai ka sabon Allah da zai haifar da kaskantar da kai mutum ya je ya sha giya ya rika jin ka shi dai in ba Allah ya taimake shi ba shi kam in ya je lahira sai wuta to wannan mutumin gara shi da mutumin da zai kwana yana sallah yana jin kai ai su kam tsakaninsu da aljanna kai a mutum to gano wancan saboda Allah yana son a zo mashi ta inkisari duka kun san hadisin mutumin da ya rasu ko da ya zo rasuwa saboda ya san shi mai yawan sako ne ya ce in ya rasu a dandaka garin shi a bar shi ya bushe a dandaka ya zama gari a watsa rabi a teku a watsa rabi a iska ranar tashin kiyama aka tashe shi da aka tashe shi Allah ya tashe shi ya ce me yasa kai haka ya ce ya ubangiji wallahi tsoronka tsoron gamo da kai don na san ni mai ka taubara ne ya ce to shi kenan ka je aljanna tun da kana tsoro na to mu kula a nan wajen ko wannan mutumin gara ba dukkan taubaran da ya a rayuwarsa da wanda ya a ƙarshen rayuwa da ya zo mutuwa ba a cin irin yadda a dakum lai amalu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirahun fa yasbiqu alayhi kitabu fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhulu ba ya cikin waɗannan domin shi da ya zo mutuwa ma yayi wanda ta fitin na baya muni ne saboda in ba haka wani yake nufi da adan daga garin shi zai ba Allah wuyan tadawa ko ba haka ba to kaga ko dai ba zai tashi ba za a iya tashin shi ba ko zai wuyan tashi to wanne ne cikin wannan ba da ba amma niyya sai ta cece shi niyya sai ta cece shi saboda haka da yawa abin da mutum yana ganin biyayya ne amma sabo ne to amma wa zai gane wannan sai masanin cututtukan zuciya shi yasa bayan Allah suke cewa irin masu cewa din nan a rika wando sai an dage shi zuwa tsakiyar gwiwa shine sunna ba abin da ya kawo ni in maku wannan maganan ba kenan amma misali kawai zan bayar sukan ce wani lokaci mutum yakan bar tufafin shi ya ja kasa ya kai shi aljanna wani kuma zai iya ɗagawa zuwa tsakiyar gwiwa ya kai shi wuta ba da wanda ya ja ƙasa amma ba da giniyan girman kai ba da iya tawazu ma kawai shi yake yi da wanda shi kuma ya ɗaga zuwa tsakiyar gwiwa amma yana jin cewa ai mu ne na Allah yana tafiya yana taka ƙasa da ƙarfi to shi wannan abin girman kan sai ya kai shi wuta shi kuma wancan wancan tawazu sai ya kai shi aljanna abinda Allah yake nema zukata su gyaru su nufe shi ba wai zahirin jiki ba to dole ka nemi wanda ya san cututtukan wanda kuma ya san magungunan cututtukan ko ba wai kawai sanin cuta da magani ba a'a bayan ya san cuta ya san magani ya san mafi kyan magani akan kowane cuta na duk magunguna suna magani duk ɗari kunan da kake ci ɗari uku da goma sha uku in ji wasu koko fiye da haka ko ƙasa da haka kowannen su maganin shi magani ne menene shehu radiyallahu anhu yake faɗi wa turqul awliya'il atqiya'i musilatul abdi ila al-ala'i ko kamar da yadda shehu ya faɗa sawa'un intamat ila al-jilani aw lil imam shadali rabbani ko kamar yadda shehu ya faɗa amma kowane magani shi hanya hanya ainihin hanya shine mafi kusa masanan masanan physics za su gane abin da na faɗa ainihin hanya shine mafi kusa duk hanyar da ba mafi kusa wato ba hanya ba ne an gane abin da nake nufi to zan ƙara bayani idan na ce daga kura zuwa kano in ba a yi ta kwane-kwanen titi ana kauce ma gidaje ana kauce ma duwatsu ba ainihin tsakaninsu kilomita talatin ne misali to duk inda ka bi ka kai talatin da ɗaya ko da biyu to ba hanya ka yi ba biye-biye ka yi ko mafi gajartar hanya ita ce hanya an gane abin da nake nufi mafi gajartar hanya ita ce hanya wadda in na ce daga nan zuwa nan mita biyu ne to in ka yi haka zai koma mita biyu da rabi haka in ka yi haka zai koma mita uku kila to don ne ne don baka bi ainihin hanya ba da ka bi ainihin hanya wacce bata karkace ko kaɗan ba to za ka same ta a ƙasar doki wata mafi gajartar hanya to a ƙasar doki ita ce hanya sauran hanyoyi dai muna hanya ne ina ba an gane wannan shi ne shehu yake gaya ma manna aba ibn tulba ko fa tudda sidkan wa bil maula al karim fiqi ya banda hu kullu as kullu aslin fil ula ariqi menene yake wallahi as'alu lil shaykhay ma'rifatan ya rabbi jiddi mun al shaykhay fi turuq wa alam bi anna tariq al shaykh daminatun dark al wusul wa law fi akhir al ramaki wa madfa'u al shaykh yana nufin faida yace a anil faida min bu'udin yarmima ta faba kullu sahbi fil gharq lakin ma khayru babin anta dakhiluhu dhikru al ilahi bi halil fard wal hilaq sauraka a nemi mafi kusantar hanya don ita ce hanya sauran muna hanya ne to sai ka sami khabir masanin cututtuka masanin magunguna magani to in ka sami wannan to kai tashabbuhi da shi nasiha bayan ya san cuta ya san magani ba wanda dan kana da kuɗi in kai kuskure zai boye dan kada ka daina kawo hadiya ba kar ka fita daga zawiyar shi ka daina zuwa wajen shi ko ko dan kana talaka in ka nemi kulawa shi zai watsar da kai ba zai damu da kai ba saboda ba ka da komai ko ko dan kana da saman shi ba zai iya maka nasiha ba ko ko in ya zo nasiha ya gallaza maka harshen da bai daidai ba shi ma ba nasihan bane ko sai sa malamai suke cewa wannan saka bainal mala'i faqad fa ba haka ko ya zama wanda ya iya nasiha ne in ba zai nasihan ya san yaya ya kamata ya yi nasiha wai wai malamai suke cewa irin ayan nan da Allah subhanahu wataala yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ma fadala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa ma anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فقطوهن suka ce har yanzu mafi yawa ana cewa dai ana wa'azin ne amma ba wa'azin ake yi ba ko ai abin da ake nufi da faɗi zuhunna a nan ba wai ta maka laifi ka daga mata tsawa wannan ba daidai bane wannan sabon Allah ne in ba haka ne sai ka sa mace ma Allah laifi ko mutum ya aikata laifi nan da ka daga wani tsawa to wannan dai abin da kai ba haka Allah ya ce ba ko kaza ko ba haka ne sai ce an ji an yi duk tunda yana cikin fushi ka jaye akbar min ukhtiha abin da ake so fa zuhunna bayan kila mata manta ta yi ana zaune ana dan shan cin abinci ana kaza ana fira kai amma wance ko kin ga kaza nan kaza ai da kaza kaza aka yi wato kaza mai hikima cikin wa'azi to haka shi ma mai hikima cikin nasiha shi yasa shi tijani radiyallahu anhu yake cewa al-faqiru yunasibuhu ar-rifqu wa yuhishuhu al-ilm ka zama mai rifku cikin nasiha ba kuma saboda wani yana da wani abu ka kasa masa nasiha ko ko wani baya da shi ka kausasa masa harshe ba kami da irfanin kuma idan ka je neman mutumin da zai jagorance ka cikin Allah ya zama shi bai san inda za a je ba ko ko bai san hanyar da kyau ba to ƙarshe ku bace a hanya ko ko ya je wurga ta wajen namun jeji domin ita hanyar Allah hanya ce take cike da namun jeji da 'yan fashi akan hanya ɗan fashin guda hudu ne amma dukansu suna da hadari kwarai da gaske na farko duniya na biyu mata na uku kuɗi na hudu mutane mutane neman yardansu waɗannan su ne ɗan fashin da ke kan hanyar Allah to kun ba kai hankali ba ba za ta hawarin ka kai ba to sai ka sami wanda ya iya mudaratu turuki akwai inda an je tsara ake ba a sassautawa akwai inda an je dabara ake yi ko akwai tabbar da an je dan fashin da an je ba shi wani abu ake yi sai a wurga mashi sai ya bar ku ku wuce akwai inda an je a yakan shi ake yi akwai inda an je a labewa ake yi sai dare ya yi a wuce ko ko wani dan fashi ba shi rabi Allah anhu yana gaya mana kisan wancan waliyin ba wanda wani almajirinsa ya zo masa yake ce masa dogon kisa ne da shahararri shi rabi Allah ya ba da shi yake cewa ku a garinku shaitan yana zuwa muku ya ce ya ce in ya zo ya kuke ya ce sai mu isti'aza ce kuka isti'aza sai ya gudu yana dawowa yana dawowa ya ce ta wannan za ku yi ta wahala in shaitan ya zo maka ka yawo billahi ya gudu in ya dawo ka kara yawo billahi ya gudu to ai zai ta zai ta hana ka ibada sai bai koma rayuwar da gaba daya yawo billahi bana da shaitan ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo ko ba haka ba ya mai da kai sahu sai to akira wannan la ya zamu yace ga abu mai sauki ka lalabe a bayan ubangije shi dan shi shaitan kare ne daga cikin karnukan Allah yace in ka je gidan mai gida ya kake yi in yana da kare kana daukar sanda ne in ka sauko ya mai da kai yawo karami ku koma ta da kasa a gobar gida ta da kura ko ko waya za ka yi mai gida in ka kusa isowa in ka sai na da mafaɗacin kare ga nan zuwa kawai ya fito ya jira ka a gobar gida sai karen ma ya rika bin ku yana kada bindi ko ba haka bane dan mene dan ya danka ka lade wa mai gidansa yace to abin da zaka yi shine labe ma ubangiji dan kare dan ce dan kare ne daga cikin karnukan Allah in ka labe ma Allah shikenan sai shedan ya sallama da kai ba abin da zai iya da kai saboda ka yan uwa dole ne mu labe ma Allah subhanahu wataala to kuma shugaban da za mu rike ya zama masanin irin waɗannan akwai wanda inda ga yadda ake bi nan akwai inda ga yadda ake bi nan ibnu arabi alhajimi yana da wani littafin shi da yake kira al-isra ila al-maqam al-asra ya shigar da shi cikin fitawatul makiyya mujalladi na biyu yana cewa wai in za a tafi wajen Allah mutane ne guda biyu za su tafi wajen Allah bambancin arifi masanin Allah da filosof yace mutane biyu ne za su tafi wajen Allah sun kama hanya sai ga wani sai ce ina za ku suka ce wajen Allah za mu zai ce a aiko wallahi ni kullum can nake uni abitu inda rabiyul imuni wa yaskini ku zo mu je in kai ku sai ɗaya ce a ya zan yi in san can kake uni wace alama za ka bani da yaya ka samu ka je can ɗin kai ba kokarin kanka ba ne in dai kokari ne kai to ni ma ka bani kawai zan kokarin kai na in je idan kuma wani zaɓi ne ya zaɓe ka yi kai ka to kuma wannan da'awa bila burhan shi ko ɗayan sai ce a ai ku ga si masalihi da nan a fuskanka da ganin ka kana wani kanshin da ba irin namu na mutanen duniya ba sai haka lalle ba mamaki da can ɗin kake guni don haka da Allah kai ni sai ya mika hannu sai ya bacci ma ya wayi gari a wajen amma shi wancan da ya ce shi ba zai mika hannun shi ba ba ka kaddara titi ne karo ne misali ba titi za a taso daga zaria lokacin ba titi a daji ake yanka kun zo za ku bar gari daga zaria ku tafi kano sai a ce ina zuwa wai ku ga wani mutum ina zuwa kano ya ce a ni kullum nake zuwa kano duk wata sai na je na dawo ku zo mu je in kai ku sai na ce a ni ba za ni ba dan me in kai kokarin ka kake ka je ni ma ban nan na kokarin me zai faru da shi ko ya bace a hanya ko na mun je ji amma kai da in ka ce a to tun da haka ne kan babban misalin Kano ce ai Kano ga yadda ta ga yadda mu da ma kai ka karanta in ka je ta kaza kaza har sai ka nemi hujjojin da ka tabbatar eh ya san Kano sai ka ce to mu je dan ka zo kai bacci ko idan inayatu la hazatka uyunuha lam fal makhawifu kulluhunna amanu insha Allah za ku wayi gari a Kano dan mene dan ya san hanya to shine kamila irfani wanda ya san haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya san Allah subhanahu wa ta'ala fi zatihi ya san Allah subhanahu wa ta'ala fi sifatihi wa asma'ihi ya san Allah subhanahu wa ta'ala fi af'alihi ba ya takuda inda ya kamata a yi jazba da wajen suluki ba ya takuda wajen suluki da wajen jazba yana ba kowane lamari haƙƙinsa yana ba kowane lamari haƙƙinsa to irin wannan mutumin shehu ya ce kuma imaman bayan duk ya haɗa waɗannan ko ya zama shi ɗin kan shi to ya ci a kira shi shugaba a fannonin ilimi ya ci ya jagoranci jama'a yana da sifofin da zai iya jagorantar al'umma ko bayan ya haɗa duka wannan shi kan shi ya zama kuma wa man balaga al-madluba fal yas'a shakiran wa illa fa jismun ruhi nahjuhu liradain shi ya zama shi kanshi salihin ne akan kansa abin da yake kira zuwa gare shi nan shi ma yana aikatawa abin da yake hani zuwa akan shi din nan shi ma yana guda to in ka sami irin wannan mutumin amma fa yana da wuyan samuwa shi yasa mazaje suka ce to dabara kawai kai ta istikhara Allah hada ka da na kirki ya rike mata hannu amma ba rike hannun dole ne domin ba iya zuwa kai kadai kuma dole ne a je domin Allah subhanahu wataala ya ce bai halicce ku ba sai don ku bauta masa shi kadai sai don ku nufe shi shi kuma wannan bauta ba za a iya yi ba sai an haɗu da mutanen Allah da haka yan uwa nasiha mafi gajarta da za ka yi ma dan uwan da baka san ko za ku ƙara haɗuwa ba ko ba za ku ƙara haɗuwa ba a tauna ban san wata nasiha da ta wuce ka ce mashi ya rike na Allah ba ban san nasihan da ta wuce wannan ba domin ka ce mashi ya rike Allah bai san ta yaya ba in ka ce mashi ya ji tsoron Allah bai san me yake nufi da jin tsoron Allah ba duk abin da za ka ce mashi ya karatu ta yaya ta ina zai fara sai je karatun da zai kai shi wuta ko ba haka ba akwai karatun da ke kai mutum wuta ko irin na barhamu dan ba'ura su da babu wani abu irin ya rike na gari kuma so da yawa abubuwan da ke cutar da mu shine tsananin shi'urin mu da fardiyyar mu kowa yana jin lamarinsa shi kadai akan kansa da mun yi yadda muke komawa zuwa wajen malamanmu wajen neman shawara da wajen taimako ko da in mun sami matsala ko makamanci wannan da haka muka yadda ce wannan malaman jagororinmu ne bari mu haɗa kai da su mu koma zuwa gare su su kuma su cire sarrai su so mu yadda suke son 'ya'yan da suka haifa domin ma mu ne 'ya'yansu na hakika da mu ne 'ya'yansu na ruhi kar su ha'ince mu kada su shiga tsakaninmu da Allah mu kuma mu rike su rikon gaskiya irin rikon fasinja ga direba ko ko ka taɓa ganin fasinjan da yake ce ma direba bari in taka maka totur kai ji da burki ya mariya ko su kai ga mahalaka to sai cikin lamarin addini ne muke ma jagororinmu na Allah irin wannan to mu bi su bi na Allah su kuma su zama masu amana ya zama Allah suka nufi isar da mu zuwa gare shi babu shakka za mu yi nasara amma duk wani abu da kaga mun kasa cimma inda ake son zuwa kaga muna ta wahala al'umman musulmi to ba komai ya haifar mana da wannan wahalar ba sai wannan zaka ji mutane suna ai babban dalilin da yasa ake wahala an bar Allah gaskiya ne amma ai yadda ake barin Allah shine a bar na Allah barin na Allah shine barin Allah ko a baka ta Allah ya ce fa firru ila Allah ba a ruga a guji a tafi wajen Allah ko ba haka ya ce ba haka yace ko haka Allah ya ce a Qur'ani ko to sai ka kaddara ina ne to wajen Allah da za a ruga Abuja ya ce ina ne masallaci masallaci ne wajen Allah ko ɗakin kawa ko al'arshi ina ne inda Allah yake cewa ruga a guda je fafiru ila Allahin da ya ce barakallahu fika wajen na Allah nan ne wajen Allah saboda da Allah ya ce a ruga a guda a je wajen Allah to ai bai barka ba zai ya ce maka a wani waje wata bil sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka bi shi ar-rahman fas'al bihi khabira sura kai uwa mu nemi jagorori na Allah wanda yake kuma dazu na ce hum a'wazu min al-kibrit al-ahmar haka ne amma kuma kila suna nan a kofar gidanku ko bayan gidanku amma ba a cika kulawa ka san al-qur'an hijab kila wani mai kasa itace a kofar gidanku duk kasan kama ba waliyi kamar shi amma kana can kana da kan gari kana da biya kai ne can kai ne can kana neman mutanen Allah ga yana yana kasa itace a angon kuma kila amma saboda kusanci sai ya zama maka hijabi ta zo hadisin da na fara kawowa na Bukhari karshen shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuba da abdin ahmasu قرى مضطرة قدماه مشعة راسه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إذا شفع لم يشفع وإذا استعذن لم يؤذن له yace kai aljanna tana lalemar habin da wani bawa wanda za a gan shi ga nan kafa gushi gushi ke da duk faso ta farfashi ta yi datti kai bici-bici ba faɗin haske amma inda za a zo lamarin addini a ce mashi ala za ta malam abin da muke son ka da shi tsaya ta wancan lungun kai gadi karka wai gonan inda ake taro har a tashi ba zai waigo ba inda aka aje shi nan zai tsaya ina yawan gaya ma yan uwa da yawa mutane za a ga mutane suna su muridai ne su muridai ne to dai muridan ne ba muradai ba kan fara ni muradar kuma shau ya ce da muridan wa inna ni liyal mulku wa tasrifu bil mustafa al mahawa domin da yawa mutane suna zuwa wajen shekunnai a matsayin sun zo mika kai amma ba suna mika kai ne yanda su suke so ba yanda Allah yake so ba ina mamakin mutane ina mamaki a wannan wajen zai ka iya samun mutane in aka shimfiɗa masu tabarma kullum karfe shida za su iya zama kofar gidanka har karfe sha biyun dare ba za su tashi ba sun tankwashe kafa sun dunkule wai su muridai amma da za ka fito ka ce ala ga wata malam abin da nake son ka da shi kai aikinka ba tankwashe kafa a nan wajen ba kullum ka zuba ruwan alola a motocin masallaci kai kuma kullum ka wanke ka share masallaci da safe ka share da daddare kai kuma kullum ka tabbatar janareton masallaci da mai misali to za ka sha mamaki sai da mene saboda su suna biyayya ne a abin da ransu yake so ba a abin da ake son musu ba ba su kuma fahimce ni ba zai ce yana biyayya amma yana biyayya ne a abin da ran shi yake so ba abin da jagoran yake son ya aikata ba wanda ba mai biyayya ba ne kansa yake ji yana zaton yana jin Allah kuma shi ne manita kaza idan hawa hawa ba kansa yake bi yana zaton yana bin Allah yana bin kurransa ne yana zaton yana bin shehu ko ko a zo za an tara kuɗi za a je kaula a kowa ya je ya yi noma ya samo dubu talatin talatin an haɗa kawai sai shi ya ce a duk kuɗin nan an haɗa a kai hadiya kaula ba wanda za shi a zauna sai ka je sun fara guda kuɗi kowa haka wani kudi don Allah za a yi kawai ba shi kenan ba duk ɗaya ne Allah aka nufa da aikin inda dan Allah ake yi to inda za a tara hazzun nafsi kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tuntun ya gaya mana wannan tun tun tun da asubahin fari yace in kana bil hirasati in an sa shi ya gadi ne ba zai ce a'a ni ba ruwa nake sanyi ba ko ko dan mai gasuwa ne kawai suna zaune suna shin dadi ni sai abin na ce gadi ko ya ce a gadin na rana zan yi ba na jaraba in an ce shi ya tsaya nan dan sai sa da haka addinin musulunci ya ci gaba ina yawan gaya ma mutane mu yi tunanin yan uwa sai tunan abubakar mutum yana shekara hamsin da ɗaya a duniya hamsin da ɗaya ka kaddara kanka ka kaddara kuma za a bar kurai a tafi a tafi ina a tafi ko ina ne ma a duniya ka kaddara kura ne garin da ka taso ka shekara hamsin da ɗaya kana da iyali kana da ɗaya kana da mu'amalola kana da harkokinka na duniya kala kala sai kawai rana tsaka malaminka da rana tsaka wata rana kawai sai zai ce zai maka sallam salamu alaikum na amuwa ne kaza to shiga za mu bar garin nan shike na har abada mun bar garin fito mu tafi yaya wajen kin ko ba za ka ba yana ba a tafi ai ai wa zai iya wannan sai wani da wani ka bar iyalin ka bar harkokin naka za ka ci an riga zuwa to da Allah a bani kwana uku akwai wasu basussuka da zan ka karba tukuna zan yi kaza zan gyara gida zan kinsa gida ko ba haka bane dan Allah a bani kwana uku a karawa kalla to ai shine bambancin mu da su shine bambancin mu da magabatan shi yasa suka kai inda suka kai mu ko muke zaune wuri ɗaya mun kasa motsawa mun kasa motsawa sai yawa amma yawan yuyu yuyu ko da ba za Allah sun sanar dama ya gaya mana za mu yawa amma yawan yuyu yuyu yusha ku an ta tada alaikum al-umam kama ta tada al-aklatu ala qas'atiha قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير لكنكم براء كوهاد السيل تنزع الهيبة من قلوب أعدائكم ويوضع فيكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت كم من يوى أما يوى يو يو يو تشيني بمبنشي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata hadisin yace in kana fi sakati kana fi saka in an ce ya tsaya wajen ban ruwa ne ban ruwan zai yi ba zai ce a'a ni aiki kaza nake zan yi ba ni shuka zan yi ba ko ni wani abu daban zan yi ba inda zai zo wani ya laifi ya ce da Allah a kyale sai a ce ba ma za a saurare shi ba inda zai zo ya sallama a kofar gida ya ce da Allah a shiga sai ya ce kai waye ka zauna nan ka jira har ya fito kai waye zaka ce ai sallama da shi mai gida ko da ko shegu ne mai gidan ko da yanzu ko shehu ne sai an zo da babbar mota muri da yake shiga su yi sallama ana rawan ciki ko ba haka bane inda wani guju guju zai zo sai a ce zauna nan ka jira shi kila zai fito in ma an kula ka amma inda mutum zai zo da babbar mota a zanci cewa a bayan ta a boot din da da koraye to ana rawan jiki za a shiga ko biyun dare ne yanzu nan muna tahowa yanzu nan yanzu nan nake ga mu yan uwa wasu suna min waya cewa in zo zan yi wani majalisi akwai gwamna a wajen gwamna zai halatta duk wanda zai kira ni zai ga min wai gwamna bai halatta har da gwamna a wajen shi yanzu lalacewan mu almajiran shehu tijjani muna da awon almajiran shehu tijjani mun shiga cikin wannan yanayin da wai har da wai cewa gwamna na waje za a kwadaita ma mutum ya zo ya kira zuwa ga Allah to kun gwamna na wajen ba zai ba da dubu dari ko dari biyu ko na gama ko ba shi ne maganar ba yanzu mun kai mu sai da addinin mu mu sai da lahirar mu ila hadal mustawa sannan muna da'awar mu na Allah mu na Allah kada mu daina da'awa kada mu daina da'awa mu koma kawai mu shiga nazirin tafiya cikin Allah kawai a fara karatu a fara lissafi daga ƙasa Allah ya kare to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya ce madalla da irin wannan mutumin shine mutum Allah saboda haka mutanen Allah suna nan a ko'ina akwai salihai akwai mutanen kirki wanda suke ahali ne na suna cikakken ahaliya na hakika na rike hannun mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba mu da wata makawa illa mu zama jama'a mu taru mu fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda za su zama mana shamaki su zama mana iyakoka tsakanin mu da Allah su nuna mana kawunan su maimakon su nuna mana Allah ba mun ba su amanar mu na sada mu da Allah su koma sada mu da kawunan su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh